بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ta biyu ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira wanda ya yi da ashirin ga watan sani shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya don ba maka ba muna wato darasi na ashirin da takwas za mu tashi na ashirin da tara kitabu da haihu babu istihdabi ifadat mari ala ra'asi wa ghairihi talata babu da yake magana akan wato an so a fara ruwa a kai sau uku da waninka shi ma da uku waninka shi ne yadda za a wanke bangaren jiki na dama a wanke bangaren jiki na hagu da sauransu to shi ma zo a yi da haka sau uku na'am a zamu ɗauka hadisin ba a da tsammani ba to zubair da mutu zubair ba jari bin abdullahi sani a nan daga kun hoce na gani zubair bin mutu ba babu babu ibadar limani ala ra'si babu yake magana akan mustahabi ne wato a fara ruwa a kai wa gairihi da wani jiki da wani kan talatin da uku hadisi na ne lamba ta ɗari da tamanin da bakwai an jubair bin mudiyam an karɓo daga jubair jubair dan mudiyam shine jubair bin abi ibn nawfal al-qurashi an-nawfali ana cewa ko quraish haka ake masa wato tashi cewa babban malamin quraishawa a lokacinsa kuma ne ma alkunya da abu muhammad ko a ce mar abu adiyin ma'aikinsa wato shi ne wanda ya tsaya tsayin daka ko kuma ya zama jagora lokacin da za a warware da malaman jera na duka da za a warware takardar nan da aka rasa a cikin ka'aba ko za a yi wa jejeriya an rubuta a ka'aba to shi ne jagora wajen zuwa a warware wannan wato takardar alkawarin da aka shi ne jagora sannan kuma kamar yadda ake faɗa wato shi ne wanda ya tsaya tsayin da kalallai sai an ji an ciro wannan takardar daga jiki daga jikin wato ka'aba domin sanin kawai da ake musulmi da annabi alaihi salatu wasalam ta yi yawa shi ma yanzu jubair dan mu'min sannan kuma ana cewa zubair bin mudim ya musulunta ne tsakanin hudaybiya da fatahu makka shi kansa zubair sannan kuma ya rasu shekara ta hamsin da tara bayan hijira shi kuma a daidai lokacin yana shekara hamsin da takwas to shi ne yake cewa kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da an ta Allah tabbata a gare shi ya ce amma ana ni dai bayan mun yi bayani a baya yadda ake wannan da raba shi ta raba ne ga da sallallahu alaihi wasallam amma ni dai ba bi da ala ra'si talata ina fara ruwa a kai na sau uku mun yi bayani amma ga ba fara ruwa za a yi tabo ruwa a fara gugawa a kai saboda idan da raba mutum da raba suka ne ko ko kun gashi ka budewa idan ya fara ruwa sun ke yi wankan ka yayi amma bai iya haduwa da ciwon kai ko mura kisa ga suna ba ta rago da ciwon kai musamman mata da take wanda ba su ganci a za su ma'amalanci istihaza idan ta zo ba ko da yanzu fara ruwa da ciwon cikin ta sai ga ko da yanzu tana fama da mura domin wata kila wannan bomular ko kuma a rikicewa al'ada amma ba ta ma san cewa yaya idan al'ada ta rikice ya za a mu'amalance ka ba sai ta ta fara ruwa na alwasan kabul na bayan mun fada ai takin da ya wuce mun yi bayani to ai aka zo kan janaba ina ji alaji ne wa nan daga nan bangaren ne kan bayani da ya hada wankan janaba da wankan al'ada da zama aure amma din shi tambaya cewa sai muka ce tambaya ba ga wani za a gabatar dan za ku iya tuna ko sai wace karan lokaci tun da an yi maganar hudewar gaji to idan mutum ya zo yin wanka na al'ada an ji zai fara a an ba shi gobe ko ga al'ada ne zai fara sa ruwa a kan shi rufe gogogon gaji wanda cewa haka wani ya ga fito a gabatar ibada kawai tunanin mutum da yi abin da zai fara hararo ba shi zai yi kwanzu wanka da fara wankan ibada kuma da dole na sabulu wannan yake ne na sabulu wannan wankan ya kare an muka ba da misali muka ce ko ciwon kaji mutum ne idan ya yi ciwon kaji dai na da alwala ya gama ciwon kaji ka sam cikin shi da ya shiga ya rika ɗebowa inda zai fito wanke cikin da zai abin da zai wani alwala ba alwala ta tara wani wani zai ne tuwa impossible a gurin ka ne ba impossible ba ne possible saboda haka wannan shi ne dan ana cewa ba nan ciwo na cewa da wajen da zai yi ciwon kashin ma tsaf kashin bai taba ji ba idan da yake ko su ba ne ya ta misali ji ta baki ne zai cire kayan sa ya aje su babu wani ba haya a cikin sa ya lafi da ne ya ya yi awa abu a cikin matsayira da ba wata yi ne hakan zai yi da wani sauran da hanyoyi ya sa kayan gaba sai da suke kwabarin jikinsa ko ina ya zari gaba ɗaya babu wani abu a jikinsa nan ba sai da zai yi sallah sai da alwala ke yi saboda haka abin da dai ake magana a kai a fahimta da kyau ranar juma'a mutum yana so ya shiga wankan juma'a ba ma da ba ga kuma wanka al'ada na sabulu yana so ya yi to sai fara yin wankan juma'a wankan juma'a iri ɗaya ne da wankan jaraba iri ɗaya ne da wankan idi iri ɗaya ne da wankan gawa na farko ko wankan gawa na farko wanda za a fara to da haka in ce ne bambancin su kawai niyya to idan mutum ya tashi ya zo kawai zai fara yin wankan ibada sannan zai zo yin wankan al'ada amma abin da ake so da kai yayin buɗe jikin ka ka kauce wa wanka abin da malaman malikiya ke ce na kai alwala taba al'aura shikenan ka kauce wa yin hutu idan mutum ya yi hutu ya tuta alwala ta tabbani ko kun san da ake ta cewa da ku kauye za a yi da'awa to abun nan ba na bukatar ba na wanda akwai wanda wanda muna karatu muna biya wato afdal sai muka yi bayani a kan na sai da lulu akwai wani babban mutum a masallaci da muka yi bayani cewa duka tana wa wani alala sai ce malam shin tana nufin idan aka zo idan mutum ya zo kafin ya wuce kafa ya wuce hannu sai su da da su daga ne su kore ku sai kawai ya kada ya ya ji shi ya ne sai to mala Allah ya ce mana nace abu ne ba zai ne da ya to wai Allah ya yi wani to ka ji Allah ya ce mike shi ma yana zuwa ne saboda shi iya tunanin sa in dai alwala ba gaba sai ba ya ne da kai ta sakara ba in fara alwala kana tukunne tunda ka ji ta ga kumbura ma tiji dai dai wannan zawar da ta sakin ta kawai ba matsala ya iya bai da tiji ne saboda haka wannan shi ne to yana cewa amma ada yace amma ni annaba ne da sallallahu alaihi wasallam yace ni ba dudu ala ra'ati salata ina fara ruwa a kaina sau uku ina fara ruwa a kaina sau uku shine muka ce an dai ruwa a zubo shi gaba da har wuya shine kai ba iya gaji ba har wuya a wanki koyi a sa hannu a cikin hanci ɗan yatsa sannan a sa kafin a cikin ga shine wanda ne wannan ke sannan wa jara biyadai sai nuni da Allah ya zikirce ni ba duk nuni haka ba guda ɗaya ke ɗebowa in kofi ne da ke ka ɗebo ka fara ka sa hannayen biyu ka tula idan kuma ba gobe bane ka sa hannayen biyu ka kuma hannunka ka ɗebo ka zuba a kai ka tafi da ka cucu da kofi wannan shi ne to sai ce kirkai ba dan turi ne hadisi na gaba da hadisi hadisi na 188 an jabi bin Abdullahi kala قال أبو جعفر لا عبد الله بن أبو جعفر يدي إنه قال عنده هو وأبوه من كثر يقول جابر في دماغ الكوكب وعنده قوم أقول جابر بن أبو مجاهد فسألوه عن الهجر تلك وتبايع أجل وكان جنبه فقال بيدي يمشيك القاعد قالوا قيل بشهود النبي داود kamar a ce shi dawo ya yi shi karfi ya ke wanka amma ana magana a nan farko duk da yake ba kankani sosai ba kuma ba babban sosai ba baka ce to yi wa kuma wannan ruwan da yake ruwa ba ne ba riga hudu zai ce ba to sai ce wa kana rajul sai wani mutum ya ce ma ya ci ni kai ni kan ba zai ce da ba fa kana jazu sai jazu ya ce kana ci man huwa au balin ka ja to ai kwano da ya kasance yana isar wanda ya fi da yawan gashi dama da ya yi cin ruwa a cikin mutum gashi to wanda ya ji yawan gashi ba wannan kwano sai yana da kansa kai kuma ka ce wuri ne kawai wa khairu duka kuma wanda ya ji ta alheri thumma amma na bi sauke sannan ya zo ya mana limanci kuma da wannan tufafi kaga ne yake zuwa nuna shine a je za a yi amfani da za a yi amfani da wato za a yi amfani da rigar bacci a sallah dama babban abin da ake gudu a cikin tufafi an shi ne baya wuce na gasa ko to kuma mun ji bayani akan bani a baya bani da ke wuce inganci ba na gasa ba kalan da ne kazanta ne idan mutum ya taso da kayan baccin sa mutum ba mu ya san ya fada kayan ba to zai iya wanka da ya zai iya sallah ba mun to shine ke tun ma amma na fi sauki kalle ya mana tufafi wai mana neman ji a cikin wannan wato tufafin a wannan hadisin yana nuna wato ya halatta mutum ya yi bincike a abubuwan addini kenan kafin ya yi wannan aka ce da nisa wannan mutane sai kuma dangane da matsalar wanka sannan kuma hadisi ya nuna mana yadda magabata suke kafa hujja da ayyuka a zuwa da domin ga nan ya ce haka annabi yake yin kaza wannan hadisi ya koyar da mu wannan sannan kuma ya nuna mana za a yi amfani da wato ana zuwa karanta ruwa yayin alwala ko wanka إذا ولد الإنسان كان إدراكه غلو وبدعة almabazzaran ci na ruwa guluwi da yake gona da ilimi wa bid'atu kuma bid'a abin da ake so ruwan idan ka jira mun shi da yayi da kai wanka al'ada ko wankan jiba ko shi da yayi shi ba mun shi ba ma da fenti ba ruwa ba shi ko shi da fenti yayi ko kuma dai ko dai dan ala ala ruwa a kunna da wai ba da ya ba kare kuwa yanzu wanda yake yin wannan guraren ai zuwa yi kai zuwa musu wannan bare kan su sun ba wa kansu fatawa ta ta ba ya ruwa wannan da yake mu ya gidan da aka daji ba ruwa fuloje ya ce su biyar ne shi da ba iyalin da yayin ga uku sai yake fada yake ni abai fuloje in mutum ce yi da fuloje fada yake sai yake abin ya tara sai ya zo fuloje gaba daya ai ai duba sai Allah ya ba su ba karɓa gode wa Allah ba ni kuma sai alhamdulillah to wannan shi ne babi da gaba babu yace babi ce babi basala babi da talatin ke wato an zo a amfani da abin da za a yi wanka da shi ne da aiki wato wanda kai wanka kai ana so kai amfani da firsatin mummuni wata auduga da an gani wata yar auduga da mata wanda suka san kansu sosai za ga mai turare da suke amfani da in ta gaba da hada saboda jinin al'ada karmin ne karmin da shi ita wata ba ta iya kula da kanta sai ta faɗa da mai gidan karmin ne shi akwai hanyoyin da za su bi laraba suna bi da wani wai ko nufin duhun nufi ne na karfi kawai a rajin aure su za ta yi amfani da wannan audigar ta bibi gurin da wato dai wannan al'ada sai da ba za ta rika wannan wannan odo din ba zai wuri ya kada shi a tare da shi to shi ne yake cewa shirkatun ne muku wani auduga ko yanki da ne shi ji mawdin da a gurin jin ake dan gogawa ko aka hadisi na da da da kamarin da ana aisha an gano daga rana aisha annam ra'atan lallai wata mata ta alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wa annabi alaihi salatu wasallam tambaya an gudu ne a dangane da kanta yana da mutum in ta gaba da hada ba mara sai fa tattace wato sai umarce ta sai da za ta yi wankan annaba ne za ta tsara ya yi wankan ga yadda za ta yi wankan ta kwatanta mata irin wankan mai jaraba ko wankan yiji ko wankan gawa tsarin ke hurijin kasan min ma'i ki ɗauki wajen yin sa wani ɗan auduga bayan wato kin gama al'adar ki dauki wannan audigan ta ta ta almisi wanda aka zuba wa almisi ne wanda dan hariya ki karka kin gurin da kike yi wannan karfi na al'ada kana ji da ke ba aka da haru biya ya din wannan kalmar da aka faɗa wa gani ya ya gani kana ji annabi ne ka ta yi da na dai ya mutu ki karfi ne shi ta muka faɗa zafin da ya gabata annabi ya zo budurwa kunya saboda haka sai yake ta gaya wa ki zai ki san ki da ita kana kai sai ta ce yaya kana sai ki subhanallah kamar abun mamaki sai ba ki gane ba yanzu ta da hariya na ta ki karfi da ita fajidar wato fadi tabattuha ilayya kana ga da jiki na fuddo ta jiki na ai ya ga gun jiki cikin yoga inda sau uku annabi da jiya ki sarki ne da ba da ba saboda haka kawai ji ta dan yoga fa kullu dinati kana ga da jiki na ce ta ta ta dabba ya asara jam kidin yi gurin jinin gurin da jinin ya fito kidin jini kudu ba ku ga kai wanda ce wanda ita kan gobe da ta tsaya annabi cewa in ba ka jin kunya da ai wajen da abin da kake so ba umarni ba irin bayanin da muka yi zai a ajera sai kalan je wa man ja'a bi yumin wa man ja'a bi yasur iya wannan ayar kawai ba umarni ya ba yaro ne ke tau rashin ji a masallaci yara da yawa kai kai a dinga kawai sai ka zo ka dauko gula a cikin dajin nan sai ka wuce kake ku ci gaba sai ka rataye ta nan ba ni ko ba haka bane to irin wannan ne shi ma irin wannan ne irin wannan umarni ne na wa'idi tarhidi da wa'idi da tahdi saboda haka tsoron garwa ake a kai ta tabba indiya asara da kidiri gurin jin da wannan wato auduga saboda haka wannan hadisi shi ma kai tsaye yana kwadaitar da mu abubuwa da yawa ana so wato abinda ya zanto akwai alƙur'ani a cikin sa ko akwai wato wannan kalmomi na manzo a cikin sa ana so ka tsaya shi da ba wanda yake cewa wato jima'i zai ce saduwa kalmomi ne na bahaushe da zai faɗi wannan jinin da mace take yi al'ada da yawa abubuwa za su yana tsayawa saboda asalin dama al'adar bahaushe abin kunya a cikin sa har yanzu ne ga gurin magudawa ba ba maguje sosai akwai guraren da kaje gurin za ga ba addini amma da kunya a tafiya ba komai ne wato za ka je da kunya ba ba ruwan su dewa za ka da kunya idan kuwa aka ɗauke kunya to bi ma ne ba ya ce dan wasu na ganin wasu abubuwan da suke kamar wayewa ba kuma wayewa ba sannan wannan hadisi yana nuna mana da ya halatta ba ga je su koyo karatu dan tafiya da gida kira da ba da dan za ka yi akwai mai wani jini da suka mutu yana cewa wallahi yana rantsuwa duk da yake wa alƙurmi ne kawai abin kasuwa yake yana rantsuwa da Allah cewa duk wanda ta wuce ne makarantar mata a wurin wuce kaga wannan tunda wa alƙurmi yake ai kaga ba ka da wani abu da za ka biya masa da da hukuma ta musulunci ke sai yi zuwa ta gaske sai a kawo da sai kawo da ni ko a tsani domin ga Ali da Abu da irin ko ni ma ta ne ma ba ɗaya ba suka tafi gurin Annabi Ali da Abu da cewa na mara sun kwaje musu lokuta duka a ba su ranaku juma nan ya ba su rana ne yake in ta ne ina yau ma kaza wannan amma shi ya rike da Allah ya ce wallahi wallahi duk mata da suke da karatu mata aure ya rubuta dan bodiyo da yaro ba ne da ya sai kuma dan bodiyo ya koyi da mata sosai saboda ya dadda al'adu na magudawa kuma mutan ta gyara ta zuwa uwa za su gyara yi za ya bude musu makarantu na wata aure asbabu ta zama furin zuba yasa da Abdullahi da wanda shi kuma ya zama da alaka ba shi ke nan ba sai kuma ka ce wanda ya yi ta to saboda haka abu na uku kuma muna ganewa a hadisi ya halatta idan abu da baka ba baki kai taukace subhanallah mun ji a wannan hadisi sannan kuma mun gane cewa wannan baiwa Allah tana da jarumta akwai jarumta ne cewa ta dage an faɗi kaza ta kuma dagewa dama kunya mutu da yanzu a baya tana da kyau amma ba ta da kyau a gurare biyu wuri na farko shine gurin da mutum bai fahimci wasu ba suna barin a guda daya gurin da mutum mutum da bai fahimci abu bai shiru a wannan gurin to wannan shi ne da a matsayin shi amma lokacin da riga ne abu bai yi tambaya ya ajiye kunyar kunyar ya yi tambaya to wannan kunya ce a bayyana haka na da ya ce madan na da matan madina kunya ba ta hana su tambaya ba ta hana zai tambaya an tambaya Abdullahi da Abbas da ya ake ta tara karatu yake bi lisanin sa'uli wa qalbin aqul da harshe ne tambaya da kuma kwakwalwa mai rikewa yake da ku da karatu duk abin da zai gane wajen tambaya ba wai zan ce ki abin da yake a yin tambaya amma ta hanyar da ta kamata to wannan shi ne abin da yake wato fata kuma ake yi babu mutahaba babu da yake magana akan wanda take jinin cuta mun yi bayani akan jinin al'ada ta tun da yake wa gasliha da wankan da wasalaha da sallata ya da ke wanda take jinin cuta ya zo maka fara wanda take jinin cuta ta ji sai da ko kwana goma kana ji sai ba wannan ba wani cuta wata ma zai wata biyu uku kamar yadda za mu ji nan gaba a wanda ke wata shida tana ta ba za musamman ma a zambi masu jambi ko ko ko daga yanzu nan ba nan da kuke ba eh implant ko ko implant da ake dawa bi yana ake dawa gaba ɗaya sai a zo ka zau ibada ta fi zau abubuwa ga su nan da yawa ita mace tambaya ba ya za ita ta ibada ta ita kuma a'a likitan ko gani din da ya za maka ya yi zakawa dan ba ma da wuce ba kawai ta yi oho al'ada da ta ce to ya za yi kuma ubangiji wajen ibada dole ne a wannan tambaya dole ne duk da baki ji kunya ki je gurin da muke samu in kula da dan ne ba za ki kunya na da kai ki tambaya wani sai ana ba kansa ba ta tambayi malamin addini amma zai bar matar da take ka huta an ce zara mata ko kuma na gaban gida ce zawa ina da ka huta ne tare da gudu da ta ji look ko look da ake zawa ni da ni da anan ba amma wajen bin Allah ko wani kunya yake matar ka ba za ta tambaya ba a ga wannan ai wato bai kamata ba kwarai da gaske kuma amanar da Allah ya baka baka kiyaye ta ba domin ba ta ba a baya to ibada da kake kulawa da ke yi ba idan ba za ka wani ke tambaya ba kai ne ka tambayo ka zo ka ga ba ko kuma kai ka ga ba in ba ka sani wani ka tambayo in ba haka wani duk sallar da kai ba ana ba ba abin da kai bane halalu ibada ake duba ka kai ba wanda yake cikin kai fulani ta aikata haramci ba haramun bane fulani haramun shi a kan yin yayi ka ga wani abu bature a jiki da dan dan ga mudari a ce ba ya lissa ba ya kalli cike ne albazin ka in ka buwa da nauyin shi ne zalla amma ba da tazara ka a wuce biyar a huta wannan ba wanda yake ba haramun ya halaka tanzim da da'awatu da ta'dil tanzimun nasl shine tsarin iyali tsarawa ya halatta ta hadisin nasl kuma a rabu shine kayyade iyali guda uku shine ko da wanda albashin da dubu arba'in ne nan da zuko mu iya ku nan da zuko kun mu iya ku duka Allah ya aka Allah ya wala an al'an da ikra yawa wannan shine wala mu ga gaba hadisi na 190 ana idza qalat جاءت فاطمة ابنة أبي هبيب فاطمة يا أبي هبيب تازو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أنه كلا لأنك الله ثبت عليك فقالت يا رسول الله إتتي يا مائك الله إني ما أقول قلت أبو لما تتين جنين كتا جنين كتا لكي فلا أظهر ولا كام كامرين تنفي إذن يزومك afa da salatu din gambar sallah abu ya zama mata wato cuta da gobe za ka bar sallah bai da wato um faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la dan da yake a inna ma zalika irqun hakika wannan jinin da kike gani yana ta zuwa ya tsaya wannan sabbin wata jijiya ita ce take kumbura sai ta tafi da jinin shi ne lawa zalika irqun walau da bi aizu annabi yake wa al'ada wuce kwana hudun da kike yi yanzu ya tabu kwana 30 40 50 ba al'ada wuce bai wato bai da aka bar aizu biki annabi ne da aka kula da shi ki ci gaba da sallar ki amma idan al'ada ta dawo bari in salada ki gane sallar wa idza adbarat idan kuwa ta bada baya bakkuli yanki daba ki wanke wannan jirin da yake tare da ni tun makalli sannan shi sallah sun ba tawakkali li kulli salati sannan ko da sallah idan kika tashi za ki yi alwala ko da sallah idan za ki yi tayi alwala nan ran ga mu ko kau ko da yawa a cikin wannan hatta yaji a zalikal waqt har sai wannan lokacin ya zo wani lokaci lokacin da wato take al'ada sai ya kuma dawowa kenan mukalla hadisin nan da kyau wata baiwa Allah Fatima ibnatu Abi Ubay ta zo gura Annabi alaihi salatu wasallam tace inni mar'atun uttahab ni mace ce da nake yin istiaza jinin cuta kaje Allah ni mace ce da nake yin jinin cuta fakani ya rasulullahi tace ya wai shin Allah in limratin ustahab bata ce da nake yin jinin cuta bala duhur bana samu damar yin gari abin abin nake abin ya zama mata jiki abada salata shin zan bar sallah saboda jinin da yake ta zuwa ta wata biyu wata uku wata hudu fakani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce la a inda ma zalika yarkun hakika wannan jinin da yake ta gani ko da yake wata jijiya ce kaga anan misalin da muka zo muka yi a kan cewa jini za ta kalli kallar jinin ta da launin da yake zuwa ba zai mata amfani ba nan to mai sai ya fara zuwa idan zai yake zuwa in ya ga dawa zai ce wata biyar a haka ko shakka babu wannan cuta ce cuta ce to annabi ne ta zo kala yake walaysa bi aizin ba al'ada ba abin da ake so da irin wannan kawai idan ya zo ta rika yin kungugu ko da yake ke ta amfani da fatin ta fa idza abbalat aibatuki fa da'i salata da al'ada da zo ta barkalla bi al'ada duk wata idan kwana uku take yin ya zo lokacin al'ada na ba kawai duk wata tunda baya yin jiya yanzu da wata ya zagayo yanzu muna watan um rabi'ul awwal ta yi kwana hudun da yanzu sauran ta ci gaba da sallah kuma kullun yana zuwa to idan wajen rabi'ul thani ya zo to idan ya zo yana zuwa zai kare shi da kwana hudu daga wannan kwana hudu ta ci gaba da sallah sai wanka ta ci gaba da sallah haka idan wata na gaba ya zo shi ma haka za ta yi kwana hudu sannan sai wanka ta ci gaba da sallah ba ruwan da har sai ta warke duk wata kwana hudu da ta saba shi za ta ci duk wata kwana hudu da ta saba yi shi za ta kwace kawai domin sai da tana cikin masu cuta kuma ya halatta mijinta in baya da tsohon ke zai da ita in kuma yana jinkiri babu wajen fiye amma dai ya halatta ba dai ne yake da namijin da ya sadi da iyalinsa idan tana jinin al'ada ba har wannan hukuncin sa daban to shi ne annabi yake wani da arbalan idan ta biyo ku al'ada ban ki da an jiddama ki wanke jinin da ke gare da jini sun ba kan miki kira wala sallah abin da ake so ki kare wannan jinin kada ki bari ya rika zuwa lokacin da yake sallah sun ma tawakkal yi kulli sallah da muke yi alwala ko ta sallah shi kuma ai ya je bawa hukuncin wanda take jinin cuta ita ba ta da alwala ce duk sallah ce ta alwala duk sallah Allah sai wata alwala in kuma tana da matsala lokacin taɓa ruwa to sai ta rika wani da rika haɗin sallah farkon lokacin karshen lokacin a za a farkon lokacin da aka ce kai alwala ɗaya ta yi sai kuma abin ya tsora da masu ke kai mawa shi ke da kike ya ba da dokar kacce ba da kuma ruwa saboda wata larura to shi ke nan zai ke kai mawa duk dalla sai mata kai mawa haka ne da santurin gauri wanda yake da matsala da yoyon mutane na mutu wanda ya samu matsalar bulala shi ma wannan hukuncin ne duk sallah zai yi alwala duk sallah hukuncin ne istihada ko me ya kuzari wanda hukunci a zuwa duk sallah lafiya wala su ba da ma ce da kan lafiya da kan da ta alwala sai ka ji musamman da sanyi in dai ba gobe ba har tijari alwala da guda guda ɗaya ne duk ta kare to shi wanda wannan shi ba da ba ba wannan rusa duk sallah da ya mata alwala hatta yi a zalika alwaqt har sai wannan lokacin ya zo shi ne na al'ada sai ka dena sallah hadisi na gaba ana da hadisi na 191 ana aisha zojin nabi sallallahu alaihi wa sallam an kamo daga aisha matar annabi kira da aisha Allah ta tabbata a gare shi anna umma habiba ta ukku hinda kundiri ke hakika umma habiba ta yi jinin ki ta yi gaba wata umma habiba wato ummu ummu habiba wace ita ce wato binti jahal ummu habiba binti jahal fadima binti abi hubayb muka ya baya mata tara kamar da imam binti ya fara a zamanin annabi suka yi hura wajen yin jinin tuta baya tsayawa sun yi bude da wannan Allah ya zarge su da jinin istihara mata guda tara wata kila yanzu za mu ji to guda biyu yanzu ga su mun ji akwai Fatima binti Abi Hubaykin akwai Ummu Habiba binti Jahsh sannan akwai ɗan uwanta suwaye uwanta Abu Nafi Jahsh din nan Abu Nafi Jahsh din suwaye nan dukan su sun shiga kaga akwai Zainab binti Jahsh ko matar Annabi alaihi salatu wasallam don su yan gidan su ta kai akwai wanda wannan bai wannan da aka akoko take tara a wannan lokacin saboda kulawin sunka yadda yake roƙo abin yayi maka yawa sana akwai ɗan uwarta Hamna bintu Jahal Hamna bintu Jahal ta ga wannan guda hudu kenan Zainab bintu Jahal Hamna bintu Jahal Ummu Habiba bintu Jahal sannan Fatima bintu Abi Hubaydi guda na hudu sana akwai Sa'alatu bintu Sahal Sahala bintu Sahal tayya ta shi da kuma akwai Badina bintu Zailan Badina bintu Zailan sannan akwai ta bakwai ita ce saudatu ummul mu'mini sauda ita ma matar annabi alaihi salatu wasallam ita ma tana da wannan matsala ta jinin istihaba sannan akwai asma'u bintu barsal asma'u bintu barsal sannan akwai zainab bintu abi salama wacce abu da ke zuwa ga ita ƴar ummu salama aka zo da ita gidan annabi alaihi salatu wasallam ita ce wanda imamu zahabi yake cewa da annabi alaihi salatu wasallam ya ya tuma mata addu'a ya duba wani abu aka ce kar da wai fuska ta wata budurwa Zainab bint Jahsh amma Zainab bint Abi Talib abu da yan uwar yan gida abu salama to wannan shine guda tara imam suyuti ya wace yana cewa qadittu ayyudat bi zamanil mustafa fi anidai kadrawa an rawiya bada ku jahil bada ku jahil saudatu wal fatima kaga nan guda nawa na faɗa bada ku jahil saudatu wal fatima nawa kenan in ko rike guda biyar very good bada ku jahil saudatu wal fatima zainabu asma'u sahalatu wa badina zainabu asma'u sahalatu wa badina tara kenan zainabu asma'u sahalatu wa badina bara mai ne kabaitin qadittu hibat fi zamanil mustafa tis'a nisa'in tajrawa har rawiya imamu suyuti ne kawo banati jahdi saudatu wal fa'ima zainabu asma'u sahalatu wa badila zainabu asma'u sahalatu wa badila tuta wannan sun yi gudu sosai zamanin annabi alaihi salatu wasalam da wannan matsala kadittu ayyuka fi zamanin mustafa تسعى نساء قد رواها راوية بنات جاز سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة وبادلة ستر إذن يجي سوى أن أم حبيبة قلت حبيبة أم حبيبة تاي وفي هذا سبع سنين في كرة كرة كرة بقل كرة بابا بيتها بابا بكرة بقل fata'ala rasulullahi sallallahu alaihi kaga dan Allah ne idan mace ta zo miji ta kai za a aura a zauna da ita wajen ban da harinci ba saboda abin da ake faɗa in mace sai kai da ita tana gida da ruwa kai ba ta gida idan al'ada ne kai ma al'ada ne wani wani ran da yayi mun wani ya ce malam ka da area da kake karatu ba wai wai ba area wai local area wai gurin dan boko ne ne ce yan boko ba za san a ga mutu gaskiya ji ha yawa ai zuwa suna zuwa ga mu wai ya ga ba su wani da yake area da ne malam wa kai su da sai abin muku zuwa da hawa su ji da mun koyi yadda ya kamata ko azu wai ya ce wai a rika bibiya ba a san ba a yi ne ta ake ake ake karatu shi ba ya zo a gama gana shi shi shi ake nan da za ka ba ne bi ta matsa mana gida to saboda haka da yake cewa sama a tunira fa ta halatta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an zali ke ta tambayi manzo kira da amince Allah tabbata a gare shi dan gani ga wannan matsalar ta da فأمرها أن تكتفل عن نجل في توجي وانقع فقال بيجي هذا عنكو يتي والله وانا بيجي يجي كمبلا بيجي تكتفل تبدع واتو النجل وتبيجي يجي فكانت تكتفل بكل صلاة تاكد انت تنا يوانقع بكل صلاة shine ba ran kace ba wa biyu bane domin wankan ko da sallah a nan ai sai mu da kama mu sai ya kama mu to wata hukuncin da aka bayar duk sallah da yi alwala shi ya bi duk sallah da ta sake alwala amma ta dora wa kanta irin wannan tsari ka ga ta abin bakanin ba ba abara ba ita ce take yi a kan kanta wata kila ita ruwa baya mata kuma babu zo mu qada'i sauri ala haidi babu da yake magana akan wajen biyan azumi ga wanda yake alhaji da al'ada duna salati amma ba za su biya sallah ba ba ne banda addini addini kenan banda addini waye zai zo ya yanke wannan hukunci sallah ba ta ba azumi girma amma ba ce ba za a biya sallah ba amma azumi sai an biya doka kenan daga Allah ne inda Allah hadisi na 192 ana ga annan mar'atan nana ga ta ce lalle wanda ba ta kala laha ga ce da ita a ta biji idara salataha idza tahura shin sallah ta yin mutana idar mata idan kai karfi ko ki za ta biya sayar mu idan kai karfi za ka biya sallah fakalat aruriyatin aji kina na da kike ke boko aran ki ko aji ne ke boko aran ki haka tace maka domin a san lokacin ya ka ce miki aruriya kama a ce ma dan boko aran ne ai kawari kawari jawa sure wanda a tsira ki idan kira al'ada ce ki sallah dole ki sallah wannan ai boko haram dole sai shi sallah mutanen da wato duk da mutum tsakkaje ka akwai amma an dawo wai wai ake tambaya akan jinin sauro aka ga jinin sauro a jikin a jikin ki babu wani wani ya ba ya ga kace mutum ya ba yana tambaya wanda ya gunce wannan jinin za ya sallah da shi da Allah da yake ba da wakili to saboda haka ka tambaye da shi ke agogo haram ki ko ke makawari biyar domin mutanen aruga wani guri ne sun yi fice san wani gari ne a gefen kufa san iraki sun yi fice da wani mutane ba su zafin addini yanzu kai da mutum sannan yan kada ka zo ne wace da duk azizin da za ka ba sai kana da azizi wace da azizi kawai su ne qur'ani shi da ibn abbas ayi ne zauna da su su wajen dubu goma suka ta buga a saboda yawanci da alamomi ne alamomi da yawo aka yi ta buga su ja aya ja shi ai ba kwata kwata ba ku fahimce ba a lokacin sai da Allah ya ce da ke ya janyo wajen mutum dubu biyu duk suka je sun tuwa sauran kuma ka ja ina ina to kaga duk wani alaran ma da yake ji da kansa ai Allah ya labar da zai ke da shi domin gangaran ne shi da annabi ya masa tafiya ya masa tafiya cewa gangaran ne ba wai Qur'ani kawai yake biya ba ma'anar da gawaɗe ya danta wannan shi ne sanin Qur'ani da gaskiya ko to shi ne harura kamar a yanzu ya ce ma dan boko a to saboda haka kula da aidu ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da ka tafi mun kasance a ɗaya ruwa ya zuwa nan su bi haruriya ta ce a daga tambaya daga tambaya shi ne da boko a tambaya ko karatu to tana da ya ka san su ne masu wannan abu sai take kunna da haidu ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ga amsa mun kasance muna yin al'ada ma annabi aidi zamanin annabi zamanin annabi alaihi salatu wasallam bala ya amuru da bi baya umarta mu da miri azumi da ni dalla kai aw kana ko kuma cewa sai bala da ma'aluhu ba ma aiwatar da hatta wato dalla ba ba saboda haka wannan hadisin wato yana nuna mana cewa baya halatta mai al'ada da dalla sannan ana so lallai wajibi ne kada kai kama da wanda suke wajibi ne fito na fito kamar da kawai to kamar a yanzu kuma waɗanda suke suna fito fito da addini ba su kai kamar ce ce ne ko a zaki da ba na wani da su zama ko da suke guluwi ba su kai kamar su sannan hadisi yana nuna yadda addinin musulunci yake tausayawa dan da ake yi kariya sallah wahala da zaka tana da yawa kuma tana da rauni ya kace azumi dai ta biya amma sallah abada sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuni a ce ba komai ne sai ka san me yake masa ba kamar da wuce wa wannan a baya wani abu za a zo a gaya ma hikima wani ba za a gaya ma ba kamar misali in za ku iya tunawa neman izini ga uku assalamu alaikum wa rahmatullahi shigo hadisi abu da ilal kudi annabi yace inna ma ju'ila al-istidanu min ajli al-basar an sanya neman izini ne saboda abu da ido zai gani kaga fara to in ba ga ya ba dalili ba za ka ko ba za ka ba za ka yi kawai saboda annabi ne ba da ubangi ko Allah haka ake so ka tallaba wa addini wani abu ka gani cewa wani baka sani ba wani kuma sai nan gaba ma za ka gane shikenan babu dakturul muqtasil bi tawbi wala wala babu da yake magana akan cewa wanda zai wanka ko wanda zai wanka zai cike kansa da wani tufafi da makamantin sa an umma ali bin da abi talib an san daga umma ali ya abi talib Allah ya tsara maka ya ga umma ali bin da abi talib bin da abdul muqallid kenan kar babba annabi alaihi salatu wassalam ke kuma yar uwar sayyidina ali tana cikin manyan mata a lokacin da ta mutu da lokacin da aka yi fatan ubarka in ba kuma ga ba annabi ali ya ce kana ya taba neman auren ka ba inda a gidan ya a gura Abu Talib ya zauna annabi ali ya ce kana to sai ran ya taba neman auren ta ya cewa an taba hidba yana kan ta tana kan sa domin yan maza su ciki amma duk da haka ba ya auren ba kaga kai ma zai iya yiwa ka nemi wata a zo gaba ko da yan uwan ku ce a zo kuma Allah bai yi da kai zai ba ka da zumunci dan wannan sai ga wasu daga nan kuma an je ne ji dan waya ne mun dan kanwa wai aka zo aka samu wata gaba ake gani kai ba za mu ji dai dawa in ba wada wani mutum ya lalace kenan gaba daya to ku duba ku ga annabi ne sa da salamci a gidan ba ya tashi amma kuma ba ya auren ba kuma ba dai mutum karewa ba ba ku jini zai faru to ita wannan ummu halin da ita ce wato um kana take cewa da abu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam agal fatti na ta gura annabi alaihi salatu wasallam ke kada da ake fata umarka fa wajadtuhu yaktasibu da nabi je na samu yana wanka wa ba'i man ibnatu ibnatuhu tasuru da na ba'i ba ɗansa ta sai man kira wato ta ga labu ta kare ku duba ku ga wai ko ko ba ma babu wannan fa duk annaba ne da Allah sallallahu yana yin shi ne zan dauda da ba wai dan ba zai yi roƙon Allah ya masa fiye da abu da yake wannan ba idan ta ce yake so daga aljanna a kawo ma Allah za a ba amma ana yi ne dan mu koya mu gane ita rayuwa a tsanin sanda yake bunta a hankali a hankali to na raba da wanda ke sai man labule ta sa labule ta kare ba kofar ban ɗakin da yake ba ne mutum قالت تتي فسلمت عليه سنين وسلم فقال من هذه sai annabi ali sallallahu alaihi wasallam yace wace ce wannan wace ce da yake sallama yana ban daki kana za mu gane a ya halatta in kana ban daki kai magana in dai ba hali biyu kake ba hali na farko ba haya hali na biyu ba wani ba kuma sai aka ya halatta ka je kai tawaka ba ba aka nake nufi ba mutum ya shiga ban daki ko ya tawaka ba shi ba a wani yana kallo ka kallama ko ba kowa gidan sai kai salamu alaikum kai da alaikum salamu wa rahmatullahi wa ya alaka har ba da wani cikin ke magana akan cewa din ya alaka ka an ka kiran sallah kana ban dai ya alaka in dai ba ka ba wani ko bayan gida ina hankalin ka yayin da ai dace ba a addinin musulunci ya ce ya dace ba kuma sai a mutum ya ajiye ko da yaushe ba zai daga mu kiran sallah ba sai sai jira wannan a wannan wata ruwa ce ta ka ji gaban daji shi yake magana ba wai kawai kai ba za ka yi an fi kiran sallah ba sai ka ji gaban daji ba ka muke nufi ana magana halin cewa an hali ya saba amma a kiyaye banda halin bawani ko bayan gida in dai bawani da guda ko bayan gida to haramun ne ga ambaci Allah a wannan yanayi haramun ne don ba girmamawa saboda haka annabi alaihi salatu wasalam sai amsa sallama wa alaikum assalam domin assalamu alaikum Allah to saka da maradi jeji wa jeji ka ji ba marhadi wa jeji kamar umma ali inda take yar uwar da kan waza amma wai ya masa wa jeji ba murya irin wannan ne za ka ga da cikin adam wani yanzu da ya bugo wayan kace waye zai hawo fada ku duba ba ku ga wannan yar uwa ce ta ga amma ba sai fada ba wallahi wani ya bugo wayan ce ya zuka fada wai zuba ka da nan ba ta kamar Allah ne wa zuwa dole an mutu nan ba kai ba za ka yi uzurin cewa ko wani abu ya samu nan barba wayan ka ji ba tunda kai wa kanka uzuri to ji ba kai ma uzuri amma an sai ga yawo fada manhaji wa sai ce wannan wa sai ce ba kullu sai ne ana ummu halihi da wani ne tace ni ce ummu harir ummu harir ne ce kaga ba tace ni ce ba domin dai da cikin ladabi shine ba zo ko mutum wato kalmar waya yanzu zai ko ya ba waya zai ce waye kuma wai sai yake tambaya waye to idan ka tashi idan mutum ya zo kwankwasa kofa a gida aka ce waye kar ka ce ni ne wannan baya cikin adab na musulunci ka ce ni ne waye idan sunayen da yawa ba ka faɗi sakannin ko ka faɗi nickname da za a gane ni ne wani mai wasi ko mai kaza wanda za a fahimta wata rana a gaba ne ta haka sa wata rana aikin haji ana haduwa suka yi masa laba ya amsa bi ke mani kawo wannan wanda mutane ne sai suka faɗi kabilar cewa mu ne kabila kaza sai wata mata ta ce wa man anta kai kuma wa ne sai ya ana Muhammad bin Abdullah shikenan karewa kenan kaga wai ai jihadi ba za ka amma annabi ma da aka imani da jin za a jihadin ba ta san ba wallahi da za ka yi dan ka buwa ce waye ko ka bugu ko ka yi sallama din ba ya aula mai kenan dan ba san ka ba annabi ba wanda ya kauce ce aikin hajji zaki amma ba su sanna ba amma ya faɗa haka ba sai bayanin kanka wannan duk fa karatu hatta a rayuwar mu yau da gobe wallahi zai rika koya mana wasu ada sai ga zo da don wani abin waya ne ku fada Allah sai ga ya ku fada kawai shi melancholic ne tsarin da gari da yake komai ya tsora shi kawai shi a matsayin sa isma yake tsora tsora baya so kai ne shi ko yaya wannan kuma baya cikin tsarin musulunci to gaji nan kace ummu ali ce bintu abi talib wanda kila ummu ali ba da yawa sai kace yar abu talib yar uwar ka din da yar abu talib fadani zai ce marhaban bi ummu ali yana ban ta ji yace you are welcome barka da zuwa ummu ali sannin ki da zuwa falan ma baraka bi gusuli yayin da ya gaba wanka kun ga dalilin ku ko duk abin taki a ga wannan kaba sai ni ke fasalla da bari raka'a raka'ati sai sallah raka'a takwas mun ta ibon fi saudi wahidi yana lulluba da tufafi guda daya za mu zo ta gaba a kitabu salatu da zai magana wanda sai sallah da kuma bida falan man saraba yayin da yayi dar kun ya rasulullahi sai nace ya ba kin Allah za mai gudu ummi dan mahaifiya ga yana riya cewa annahu qatilun rajulan kada ajaltu lalle sai ya kace wani mutum da na bashi wato na bashi kariya lokacin da aka fito maka kun lura a yanzu duk da yawa an samu wasu kuma sun gudu sana da yake wanda yake da gidan wani ya kubuta wanda yake da gidan wani ya kubuta wanda yake da guri kaza ya kubuta to shi wannan akwai ɗan tsaba tsakanin da sai da ibn ibn hubayya yana gina ka sai guri gidan ummu ali to ya sai da ya tsara cewa shi zai kaje saboda haka yana zuwa sai fara gidan ummu ali yana zuwa gidan Ummu Ali shi kuma sai da Ali ne ita kuma tana gani sai ta samu kulli sai ta rike wannan Ibn Hubayra a cikin daki ku duba akwai da zai yawa wallahi a hadisi da yazo duk da haka yayi magana ta ce tayi magana ya ce ainihin ne ya gani da yasa wani duk da wannan zabu ne da yake cikin sa guduma ya buje masa kuma ba in wani ne zai ga ya kamata ya zaɓi ruwa ya kuɓuce masa kuma sannan ana haka kuma ta bashi a gidan ta fice ta kai ƙarar da gurin annaba amma an canje da dawo bai taɓa masa kuma kawai ne jira take jira yake da zo ta bude ya kama amma ba zai faɗa masa kuma ba san to wala mu to da ba yi mun ummi dan mahaifiya da yariya ita kanta wannan kalmar akwai za mu da yasa take dan mahaifiya da wace ce dan mahaifiya ba malama hadisi suka ce saboda an kawo wannan ne da a nuna girman jaguwar ba kai kenan dan abu na biyu dan ka kilo ka kilo wa annabi alaihi salatu wassalam irin tausayi da yake tsakanin mahaifiya da da kuma ƴan uwanta domin a nan an fi kawo mahaifiya akan mai shi mahaifiya da koda yana da tausayi yana iya danne ya hukunta yaro amma uwa ko za ta iya danne wannan ko aka rashin gaskiya ne ta kaza hukunta yaro sai ta aka ce ibnu ummi sauda a wannan bangaren ake tafiya bangaren da yayi ya biya wa gurin mahaifiya fito na fito ko ya biya wa gurin mahaifi nan da nan mahaifi zai iya koran tsarin gidan sai ce ban gida amma uwa ba za ta iya ba shi za a zaba abun shi ma lokacin da ya samu matsala da annabi Musa ai wai dawo kun ga ya dawo ji mu cewa yabda umma la ta khudbi da iya kamar yana so su noma ya kai dan uwa na wanda muke uwa na ka daina kama mun je mu da kaina saboda wannan abu da yake wato tsakanin to shine yake cewa um yabna ummi wato zana ibn ummi dan dan mai ya ga yana riya annahu qatilu rajulan kad ajatu sai ya kace wani bawan Allah da ni ya bashi kariya fulanu ibn hubayra ko fulanu ibn hubayra shine wani dan hubayra fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace kada ajalna man ajalti ya umma ali hakika mun ba da kariya ga wanda suka ba kariya yake ummu hali duk wanda suka ba kariya to mun bai qalat sai tace qalat ummu hali sai ummu hali tace wato wa za ka zuhan a lokacin da aka yi hakan lokacin wala'ani shine wala yake cewa ashe sallar wala'a wato ana yin da lokacin da rana ta daga lokacin hanzi lokacin da ake yanka dabbar layya ko kuma wato ana yin ta sannan kuma kai ana yin ta adam mafi aksarin da shine raka'a takwas karancin da raka'a biyu tsakakakke ta hudu ko shida haka ba da yake bala to so ake je ka samu dawama idan biyu za ka kullun ka yi sallar da mazaza suka dauka ta tsofaffi idan ku kai ce sallar wala alkhairin da za ka rika gani a rayuwar ka yana da yawa to ba da mutuwa ya ga duniya da abin da ke cikin ta sannan kuma kullun an wajabta ko da da da ba da sadaka da gabbansa guda da yi guda cikin hadisi ya tabbata hadisin da na ya ga rawaito hadisi um Abu Hurairah wajen sahabbai biyar sun rawaito hadisin da yake magana akan wato wato yin sadaka a kowace rana dangane da wannan wato sallar sallar wala hadi saboda haka ba ne yake gaba a nan cewa in dai mutum ya zo sallar wala haraka a biyu annabi dai ba ya faɗa in dai ke sallar wala haraka a biyu to duk wannan sadaka da ake nema a kan ka baya raka a biyu kawai kuma duk abin da ka gara ba ka ji a fatiha da wata sura ko aya da yake ma idan kai ji kenan in mutum bai dore da wannan kullun ya rike yi to zai ga alkhairi da yawa yana biyo to shine yake cewa wa za ka zo a lokacin nan lokacin wala hali bazi na kanti da za mu ga a kansa shine wato babu jawabi na tsana uliyar fil khalwa babu da yake magana akan cewa ya halatta mutum ya yi wanka ko yana tsirara fil khalwa a gurin da ba kowa amma kaga anan za a samu da rajin dan kauye da wayayi da suke ganin sun waye ko wasu wato kamar masu gun dabi'ar basuri dan za a ga wani swimming pool kaga mutane mutum ibir a cikin ruwa kowa da fur aiwa mai da ana ga wanka wannan haramun ina kauye ne ma za a ga a cikin su ma ba ruwan shi ma sai a ji zai kumfur a cikin wannan ruwa wannan shi ma haramun amma idan mutum shi kadai ne a cikin banɗaki ko gurin da ba kowa wannan ba haramci ya yi wannan ba to shi da hadisi na dalilin su kan da hudu ana bi wa rayar annabi sallallahu alaihi wasallam kan annabi yake kawo bani isra'ila bani isra'ila sun kasance ya tafiru na aurata suna hulɗa tsarara kun ga ji a cikin ma wato yahudi yanzu ba zo mu da ba zo tashi da kallon sai wakana Musa tasil wadan anan Musa ne da miji kare wa kansa bare yake ce saboda kunya da sai sai ga hudu ko bi ko uku a cikin da saboda har hannu ne da wani to aka yi da ka san wanda aka wato aka yi da anan Musa ne ko ina da wani ya ce saboda kunya da kamar ba to saboda aka um bakamu je ka ce wallahi mun rantse da Allah bayan nan Musa ya yarda shi lamana ba abin da yake ana Musa ya wanka tare da mu domin su su ba kun kunta kowa na kallon kowa na yira wa abin da yasa shi yake guduwa ya tafi wanka shi kadai wato illa lahu adaru adaru ba abin da yake ana da kun ba shi shi yana da wata baiwa wai baiwa ce shi za ba ya wanka shi فذهب مرة يقتتل وجرى لا يدري أنا وانكا فوضع ثوبه على حجر في أجل تباب الزعفان دوتي فقال الحجر بثوبه yana gaba wuka ya zo daukan kayan da kawai je wannan dutsen ya ruga da gudu ya rika gambara da kayan ya ka gudu da kayan ya rika bin sa fa kana da Musa bi isrihi amma Musa ya fito yana bin bayan dutsen ya kulu saudi ya ajal saudi ya ajal sai ya kai dutse kaya ba yana ta gaya wa dutsen ka tsaya kaya na a ta nazarar banu isra'ila ila musa ya yi ta gudu dutsen yana yana gudu dutsen yana musa yana gudu dutsen da tashi tsayawa ba sai ne zai dandazon wannan banu isra'ila suna da tsaye kowa da ya ji yana gani ba Allah sai da wato dutsen ya tabbatar da kowa ya ga annabi Musa sai ya shi ma dutsen babu ne Allah ne wanda yake gudu ana kuma ganin da sai kawai yazo dutsen ya tsaya sai zo dauka ya kawo a zo gurin su kamar suna nisa kowa ya gano shi sai zo dauka ya yana dauka fakalu zai suka ce wallahi ba su musa ne ba su a wallahi a cikin zargin da muke wa sai bai da gwaiwa to shi ne hikimar da ta ga Allah ya umarci dutsen da ba ya gudu wa kaza tauba hute dauka yansa wanda fika bil ajri barba ya dauka da ya rika dukan dutsen yana cewa Allah ka tsaya ka ki tsayawa ya rika dukan sa fakala abu huraira abu huraira yace wallahi na rantsi da Allah ilau la la la bil hajji yace na rantsi da Allah sai da yewa wannan dutsen wato annabi sai da yaman da bi yana da kade shi sannan kuma bayan haka sai da aka ya fito shi ne annabi sai da alamar sandar annabi Musa ta fito a jikin dutsen sai ta kan sauki da duka shi da yaman duk sai da aka alamar fitowar ta da sandar au sab'atu au sab'ata ko au sab'atu darba bil hajri ko kuma sai da yaman duka bakwai shine Allah ya saukar da ayyuhan ladina amanu لا تكونوا كالذين آه كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا كل كمان gaskiya da Allah dan ku zama kamar wannan da suke da annabi Musa Allah ya kuma kada shi dan gani abin da suka rika gaya ba wa kana inda Allah wajiha annabi Musa yana da matsayi a gurin Allah babban matsayi domin yana cikin ulul azmi min ar-rusul to kaga wannan idan kana karanta irin wayannan sai ka ga cewa lallai in dai ka dauko turba da annabawa kai ma za a cutar da wallahi sai an tuce ka akan wani zai ce gobe wa da kawai aka fi ka to saboda Allah wannan shine tari kuma shi ma ya ga kan saboda ne ala haƙuƙur da Allah alaihi salatu wasallam dan gani da irin shi kan wanda gurin jawa suka rike masa wannan ga wannan ne ya kamata mu tsaya um awwal da muka fara dai Allah ya ba mu dalansa wannan kai kuskure Allah ya yi mana an samu yara 2310 dangane da taimakon masallaci muna ba ta kowa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbunta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ya ba mu ikon guje masa Allahumma amina fi aqamina ya hayya okay to Allah ya rubuta gaskiya wa lafiya akwai wani dan uwa ya yi mala abu ya bayan sun san wanda su suke da sa can hobi a hanyar dawowa ya yi hatsari ya samu raunuka amma ya sallame da asibiti ana ba ta uwa za ta yi a cikin adorin su Allah mana hukun sarki ya ba shi lafiya muna roƙon ubangiji sunayen sa kyawawa duk bukatun mu na da kai Allah ya biya mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi bambanta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi bambanta